أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه السلام عليكم من دا كان كراتم من dausayin maki sallallahu alaihi littafin tarihul hawadis wal ahwal an-nabawiyya na sayyid muhammad ibn alawi al-maliki al-hasan al-makki rahimahullahu ta'ala muna cikin maganan ayan maki sallallahu alaihi babbar yasa sayyida zainab bintu rasulillah ita ce kubra banatihi ita ce babban 'ya'yansa mata wasu ma suna ci hadda maza wasu kuma suna ci a alkasim ya girme ta ala ayi halin yadda muka faɗi shi mijinta abul asir na rabiya an masa ta tilas an fitar da shi bada kuma da aka kama shi sai ya zama yana cikin wanda aka ce wato ah, wato ah, a kawo da aka je kawo fansa sai ta turo abin wuyan wanda wata ta samu ta aure kuma abin wuyan da zai da aka dije ne shi kuma zan san sanar ba sakon da zaka masa ya taba zuciyarsa a duniyan nan wani abu ne da zai kama ya rike da hannu kamar ka ce daga wajen kadija saboda iyauci da ta gwada masa bai samu zafin zaman maka ba sai da Allah ya karbi wata amma tana da rai abu talib yana da rai abu talib ya tare masa zafi ta waje shi kuma in ta da gida ta kwantar masa da hankali ta sadaukar da dukiyanta da rayanta da komai da lafiyanta da mutunci da daraja da komai wajen kare ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana ma ganin kamar takunkumin da aka sa su na shekara uku na yin wannan ya yi tasiri cikin adalci saboda yar gata ce bata saba da fara tun da ta shiga wannan takunkumin kuma shekara uku ba abinci sai dai a sace cikin dare akwai ɗan da take masa gurgu shine zai je ya ci kora kuni ya ji gora kuni da bino cikin dare dare ya dunkuri dai ya hankaɗa rakumi cikin wannan shi ba bi ɗalibin nan sannan rakumi ya shiga sai ya soke da bino a ita daddatsawa ana rabuwa sai abin da ya samu ko gurasa ko wani abu to shi sa yana ganin abin da aka kaya daga ya ga duniya sai ya taɓa ransa sallarsa ya ce wannan ai ba na taɓa ne ita ma na kan jijin to in kun ga za ku maida mata a duniyan da tubarta sakan mata da ta to in kun ga mata ya ya sallar Allah mu yadda nan koyar da shugabanci ka ga ba a matsayin na commander in chief umarni zai bayar a matsayinsa na shugaban gwamnati ko ba Allah ne ya aiko shi ba umarni zai bada kuma abi dole a matsayinsa na ma'aikin Allah ko ba gwamnati yake jagoranta ba in ya faɗi dole a biyo ma a ta kuma rasulu fa ku zuwa ma na kwanu wanta ku ko ba shawaran kuwa kuwa wanda yake tafi wuta yanzu nan
ba saboda darasi yake so ya bamu akan shugabanci
yau ko 'ya'yanka ne kaga sai kai shawara da su dan ba wanda ma ya isa a kira shi malam ma'aiki ma kana muhammadun a ba ahadin min rijalikum ba su kai matsayin ma a kira su 'ya'yan ba da gidan qur'ani ke gaya musu ko nasi ne ai suratul ahzab haka ne walakin rasulullahi wa khatiman nabiyyi a wata kira wa khataman nabiyyi
amma wai shawara ke da su wai ce ake in sun gama za su yi haka in sun gama ba su yi ba biyar da su kai wallahi su wallahi mun yadda so da da ya zo tafiya ta da zalasa da ya kira shi ya yi masa magana a kunne ba wanda ya ji sai ya ji da ya juya tafi sai ya dubi sai ya ce kun ga wannan wallahi ban taɓa yin sulki da kirki kamar sa ba. ya mu alkawari ya cika ma'ana abin da annabi ke nufi ba yana nufin sauran su qur'ani su usman su ali lokacin ma bai auren fatima ba ana gane wannan sannan kuma lokacin usman ne mijin suna ne sai yana nufin wani surukin fa da fa bai sallah bai karbi bai karbi kalmar shahada ba amma ga karamcin da yi ya mun karamci ya nuna mun ya mun alkawari kan rike ta ya rike mutunci kuma ya rike ta haka ya mun alkawari kan rike ta amana kuma ya rike ta haka amana ana gane wannan ya rike ta amana da ya tafi da ya je gida mata tana murna mijinta ya dawo sai daga fuskar samu tuke lafiya ina murna kallon su ce wallahi ni bana murna sai ce baban ki ya ce musulunci araba auren mu da ke ya ce in shirya ki za a zo a kai ki akwai masu akwai wanda zo su kai ki madina zan kai ki inda za mu haɗu su a bayan gari na haɗa ki da su su mai da ki madina da cikin bakin ciki haka ya shirya ta ya kai ta sai na ali da zai da ɗan harisa ta suka zo suka karɓe ta suka ƙarasa da ita madina ana ji na'am da ta koma madina wata ran an je abin nan samame na kafirai ana ji na'am sai aka kamo har da shi da kuma kayan yaƙi da kayansa na na na na na na ganima ya samu ya kukuce da kyar da ya gudu ya zo madina bai je madina ya shigo sai ya je gida na sallallahu alaihi wasallam ya je da daddare na'am ana ji ko na'am sai ya kira sunanta sai ta amsa ya ce da Allah yana neman ta yi belin shi ta ce ta yi belin shi ta ce ba damuwa shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma san an yi haka ba to da gari ya waye sallan asubahi ana idan da sallah kawai sai aka ji ta ce ayyuhan nasu inni qad ajartu abal as ibn rabi'a ya ku mutane na yi belin tsohon miji na abul as ibn rabi'a cikin kafirai da aka kara da su na lokacin mai musulunta sai annabi ya juye dubi sun ce jama'a ko kun ji abin da na ji suka ce ya sauka ni ma fa yanzu na ji suka ce subhanallah ya rasulullahi ko kar su dauka ko kar wani mai rauni imani dauka ko shirye ya ci ta inda fito masallaci aka idan sallah ki tashi ki ce kaza ki fito masallaci ki ce kaza wata suka ce subhanallah ya rasulullahi wallahi mu ma mun san cewa ba wani abu bane ai duk wanda ta yi beli ya bela shi ne aka bashi ya karbi dukiyarsa da komai da wannan na kasuwanci ya tafi maka daidai maka sai ya tara mutanen da ana gani suka aike shi sakakwanin shan da ya fito shan yaban mai da musu kansu kowa jama'a kowa na mai da musu kansu ba mai bina bashi eh na mai da kowa eh to ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bar ku na na ba kuna da gari na kawai kuma madina da ya dawo sai annabi ya mai da masa matarsa na'am dama ba ta auri kowa ba tsakanin na'am ƴaƴansu guda biyu da aliyu da umamatu to a nan wurin sai da gaba mata take tafi wani allah ne tambaye ka me yasa tun farko da musulunci so na san kai baka kare ta ba bana kuma ka yadda da gari me yasa ba ka ba sai ce wallahi ina tuhuman kaina wajen son ki ne gani nake lokacin da na musulunta ba da allah na musulunta saboda son ki na musulunta ba wani ina shakkan babanki Na.
gaskiya kyau da wallahi tuhuman tsananin son da nake min ke za nake tuhuman kaina ina ganin kamar ba musuluncin saboda Allah na karba ba to a badar bai ce to a badar sai da aka kawo ni a sarka ana magana biya fansa an ce na musulunta ai nan ne ma ragwantaka nan ne ma tsoron mutuwa ko tsoron biyan fansa shi yasa ne jira aka ba to lokacin da aka kawo ka ka zo ka ne beli bai ce a to lokacin da na musulunta an kamo ni na zo ne beli ashe ba musulunci Allah da ne bai na kwantar kai amma da na koma maka na mero kowa dukiyarsa ko kun sallama ne ba ku ɗauka zan dawo ba to Allah shi da na musunta saboda Allah ne shi yasa na dawo haka suka da ya Allah ya kafi ran shi na'am Allah ya kafi ran ta kai ta riga shi da zuwa na'am ana gana yace wa kad aslama wa kad fa wala dallahu ta yiba masa aliyan ali ma ta sayyina ya rasu yana karami wa umama da umamatu wa hiya allati jaa annahu hamalaha fi salati na karanta muku je ko na'am ita ce ya zo a riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam na daukar ta a wuya lokacin sallah eh Na'am.
har ma babi aka yi cewa babin mutum ya dauki yar- yaro a wuya yana sallah na'am ko na'am
ita ce wanda sai na biya aura bayan sai da Fatima alaihi salam gashi ma shi ma faɗa ta zawaja hami Aliyu ba da wafati khalati bi wasiyatin minha na'am ita ce ta aure Aliyu ko Aliyu ya aure ta bayan rasuwan innarta da wasiya daga innar ita sai da Fatima in ta yi wasiya ta in ta rasu Aliyu ya aure kuma mutu yar yatta sai da Zainab na'am alaihi salam sun ma khalafa alaiha al-mubira da sai na Ali ya zo rasuwa na ga mu ko ya ce to in na rasu ni ga wanda na zaɓa miki auren ki auri dan babban ki mugira dan naufal dan harisu dan abdulmutalib Na'am.
aduna harisu dan abdulmutalib na'am
babban dan abdulmutalib ko wan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ta zauna da shi fa waladat lahu yahya ta haifa masa yaya wa matar indal mugira ta rasu a wurin shi mugira ita umama tukin wa kana fatima radiyallahu anha inda ali radiyallahu anhu waladat lahu hasanan wa husainan wa muhsinan radiyallahu anhu ita fatima alaihi salam tana wajen sayyidina ali radiyallahu anhu ta yi ba mu sayyidina hasan da sayyidina husain an ya wurin su bayan yakin badar ana gane daga niman sa na yakin badar da shi ya biya sadakin aurenta ainihin sulkin da ya samu shi ya je ko da yake daga ba wani cikin sabba ya biya fansan kudin sulkin kar a saida aka biya aka yi sadaki aka yi auren ya yi ɗansa na fari annabi ya ce aruni ibnayya aruni ibni aruni ibni ku nuna mun ɗana na farkon kenan kafin a yi na biyu da aka nuna masu ce biyu san mai tumuhu wani suna kusa sai ali ya ce san mai na haraban mun kira shi watun da ya yakin badar aka yi aka samu ganiman auren jatumar yaro kuma yanzu yakin udu aka yi bana da aka haifi yaro shekara ta uku ta hijira ana gani wannan to ai kawai bai da suna sai yaki yake annabi ke ban ismu hasan yace sunansa hasan bayan nan da shekara da aka haifi al-imamu husayn yace bi musammaita wa yace sammaita har bai ce la ismu husayn da aka haifi musin ana jigo shi yaro sai na karamin musin ba kamar yadda suke dawa wai bayan sa aka ba yaro sai na karami don shi ma annabi ya ba da sunan sallallahu alaihi cewa me kuka samu suna ce harbe ce bal ismu musin yace na samu sunan ƴaƴan annabi haruna ne shabar da shubair da mushbir hassan hussein da musin dama ce an ta minni bi manzilati haruna min musa ko illa anna ula nabiyya ba'di radiyallahu anhu fa mata musinun sagira musin ya rasu yana karami wa waladat lahu wa waladat ruqayyatu har yanzu sai da fatima alaihi salam ta haifi ya ruqayya wanda yawanci da ma ba sani ba dan ruqayyan ta rasu tana karama ne kafin ta balaga yawanci an dauka zainab da ummu kulsum ne ya'yanta kawai mata lokacin da sai da rukayya radiyallahu anha matar usman ta rasu ne bayan yakin badar ranar da zai bi dan harisa ta je kai ku labari annabi ya ci yakin badar ranar sai da ranar sai da rukayya ta rasu da sai da fatima ta haifi bayan shekaru da ta haifi hassan da hussein da muhsin da ta haifi ya mace sai aka ce a mai da rukayya nan da ta rasu rukayya yar sayyidina ta rasu kanta balaga da sai da zainab yar fadima ta rasu sai da fadima ta sake abin ya mace da sunan sunce a mai da zainab marigayya wannan sunan na mace mutum ya rasu a mai da sunan shi annabi ya koyar ba sunna ce mu tsakaninmu da sunnoni fa ba a takarda ba ne mukan tashi mu gansu aikace ana ta yi wataƙila sai daga baka biyo takardar ne sai ka zo ka ci awu wanda tun ina karmi hakan tashi na gana yi ana gane ba to haka ummu kalsum matar usman ta biyu bayan ta san da fatima ta haifiya kusan yar autar ta kenan ana ji sai aka sama ta suna ummu kalsum marigayya yar sai da fatima famata musin sangira musin yau suna karami wadda ta rukayya wa zainaba ummu kalsum mata rukayyatu qabla al-bulug ruqayya ta rasu kafin balaga wata waje zainaba abdullahi ibn ja'far wa yawar zainab shine abdullahi dan ja'far dan babbanta ja'far dan abi dalibi ana gane wala da lahu aliyan ta haifa masa aliyu dan ja'far wa mata shi ma aliyu ya rasu wata zawaja umma kulthum radiyallahu anha umar ibn al-khattab nan kaga al-maf'ul al-muqaddam al-fa'il kenan in yace wata zawaja zai yi zama wata zawaja zainabu abdullahi zai yi me yasa ba za a ta wata zawaja zainabu abdullahi ba ai daga ta zawaja aka faɗi da ya ce wata zawajat zainabu fa'ila kenan abdullahi bin jafar haka ne wannan ce wata zawaja to kasan namiji ne aure sai ce zainaba kenan hada al-maf'ul al-muqaddam wal fa'il kuma shi muakhkhar wata zawaja zainaba man man man ta zawaja Umar.
abdullahi Abdullahi.
zainab fa da abdullahi abdullahi shine da rufuwa shine fa'il wata zawaja zainaba abdullahi ibn jafar wala lahu aliyan wa mata wata zawaja umma kalsum ita ma radiyallahu anha man mutazawwij umar ibn khattab shine fa'il radiyallahu anhu an gane wannan Na'am.
فولد له زيدا تايفا مسا زيد وكلف عليها بعده عوف بن جعفر bayan an kashe sayyidina Umar ya ta shekara 23 ya yi shahada akwai kanin Abdullahi bin Jafar son su Afu bin Jafar shi ya auri sai da Ummu Kulsum yar babban shi Ali bin Abi Talib shi kanin Abdullahi bin Jafar ne ana gane Na'am.
so bayansa kuma kasan zainab bayan ta halarci yakin karbala ya ta shekara 61 saboda barnar da aka yi muni marar daɗi marar daɗin karanta marar daɗin ji kuma ita akan idan ta aka yi wannan tashin hankalin ya sa ta nemi ita ka ita ba ta ci gaba da zama ba ta iya ma tashin hankali wato trauma abinda ake trauma she was so much traumatized yadda ba za ta iya ci gaba da zama aure ba kuma saboda ba ta ƙara samun nutsuwa bayan ganin wannan mummunan tashin hankali irin kisan da aka yi wa yayan tausayi da sauran yan uwan shi da kuma yayan shi wanda suke yayan ta kenan tun da ita gobban su ne ana ganewa sai ta to a ƙarshe sai ya zama shi abdullahi dole haka ya haƙura don ƙaura ta yi ta farar ta bar madina ta koma misra yanzu haka kabarin tana misra Na'am.
ita zainab yar sayyidina ali fatima akwai babban masallacin juma'a wajen ana kiran sa jami zainab kabarin tana nan ana ziyara ana gano Na'am.
to sai ya zama shi abdullahi daga bayan auf auf din sai ya auri kanwarta an gane maganar da ke kuwa abdullahi jafar din bayan tunda ta tace ba ta ici da zama ba Na'am.
ta koma bisa da zama a bisa ta karasa rayuwanta Na'am.
so sai ya auri kanwarta bayan bayan ya sauke mata tun ba ta iya zama ba ba abin da ya faru min buni ana gane wannan Na'am.
sai ya auri ummu kalsun din bayan kanin shi auf Na'am.
an fahimta da kan Na'am.
wa ma ruqayya sai sai da ruqayya wa kana inda usman ibn affan ita tana wajen sayyidina usman ko da abdullahi ta haifa masa sayyidina abdullahi wa tuwfiyat yawma ja'a zaid ibn harisa ta bashiran bil fath yawm badr haka na ga muku Na'am.
ta rasu ranar da zaidu dan harisa ta zo da albishir cikin garin madinci annabi ya ci badar yau allah ya girma musulunci ya cika alkawari yau malfurkani yau takal jama'a Na'am.
fata zawaja radiyallahu anhu umma kulsum ukta sai ya auri umma kulsum kanwarta bayan na umma tat inda hu fi sha'bana sanata 90 umma kulsum ta rasu cikin watan sha'bana hijja ta shekara tara ita matu sai na so annabi ke annabi ya ce lau anna inda na salisatan da zawajnaka ya usman da ma ta uku ma wallahi da mun kara ba ta wanda ya yayan annabi guda biyu a tarihin addini gaba ɗaya tun da ake a duniya kowane annabi ma wanda ya yayan wani annabi guda biyu su usman ibn affan ba ta usabi ba shi yasa ake kiran su nurin to wannan ke sannan eh, akwai wata hadisar ɗaifa na usman bayan sai da rukayya ta rasu a daidai lokacin sai da hafsa bintu umar ita ma mijinta ya yi shahada ka san ba zaura ne salasa da aure Na'am.
sunan mijinta konais ibn huzafa as-sahani dan uwan abdullahi bin huzafa as-sahani uban su daya to da ya rasu ta gama idda ta gama ta kaba sai ta ce sai eh, babanta umaru ya je samu usman lokacin yar manzo sallallahu ta rasu ya samu usman ya ce ga matarka ta sayar manzo sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ba za a ɗiyar annabi da yar wani ba amma ni ko ga aisha ɗan hafsa ni su jazu ko za ka aure ta usman ya ce da Allah ya dan bashi lokaci zai shawara da aka kwana biyu sai sami shi ce masa wallahi ba na jin zan yi aure a nan kusa kai hakuri magana ta wuce ana ji da ta wuce sai ya sai da magana ta wuce sai umaru ya je ya samu wannan abubakar abubakar ga 'ya ta hafsa yin ta yarsu ko za ka aure abubakar ya musa gun ko ci ko ci kanka ko uffan bai ce mai ba shi rukon kan bai ce ba kan bai ji ba wannan abu ya bata umaru da yaji zaɓi sai ya je wajen manzo sa su ce ya rasu da na kawo karar abubakar gara ma usmanu shi ya ban uziya ma abubakar yanzu ya ta hafsa me ya laifin da da wai in kan nema ta wa abubakar kalli ne kawai mushi rukan ban magana ba gara ma usmanu ya ban uziya annabi ya mushi ya ce ya tazawwaju hafsa ta man huwa khairu min usman wa ya tazawwaju usman man huwa khairu min hafsa karka da wanda ya fi usman ne zai aure hafsa shi ko usman zai aure wacce tafi hafsa to ya ta juya magana a kansa wanda ya fi usman ba to banda shi wanda ya fi usman abubakar kenan to amma abubakar ai shine ya yi kawan bai gishi musan mulki ko kula shi bai ba to wa kenan ko manzo Allah ba kenan shi ko usman zai wani kawo matarsa gina ita ce tafi hafsa tabbas ita ce tafi hafsa yar maki ba kamar yar kuwa ba ne kai yana zuba sai wata sai da hafsa shi kuma ya rubu kursu sai zauja tu sallallahu alaihi wasallam matarsa na aure ta zawaja khadija ta binti kuwaili radiyallahu anha wa ashat ma wa qabla ruhi 15 sana wa bada ila ma qabla al-hijrati bi thalath sinin wa matat inda matan sa alaihi sallallahu alaihi da farko ya sai da khadija binti kuwaili kafin wahayi ana ji? shekara goma sha biyar kafin wahayi kuma ta zana har zuwa bayan wahayi kafin hijja da shekara wagar shekara 25 ke kuma ta rasu a wuyansa ke yasa har ta rasu bai mata kishiya ba idan kana da ra'ayin zama da mace daya karka yadda alaka ba mahauka a cewa kai na sa kai bature wai dan boko wallahi duka zaka ci a kabari idan ka tashi a dan boko ba abinda mala'iku za su maka in banda casa ana gani da farkon ka zo kai da aikin ka kace kai dan dan boko ne kai to kaga daidai ka sha guduma kuma ka san gudumun mala'iku wala hum maqami min hadidin kai ka ji gudumu ne na bakakin kara ana gani ba kai daga jin ne kuma jamu makami kenan ai nikma mifal kenan ka san kama ka gane to murkushewa to kai ka san guduma mai murkushe mutum ne walau makami min hadid ana gane to gara ka ce sunnan annabi ke da ka zauna da mace ɗayan ma sunnan ma'aiki ne zama da mace ɗayan rak ba mata gani ba wata sunna ne cikin sunnoninsa don ya koyar da haka ne ya taɓa zama da mace ɗaya bai taɓa ƙara mata kin shabar Allah ya kaɓi ranta in kuma tunda zan zane matan gari ba ta mutu ba to ya gaga bai ka ƙara mata ba ka bi sunna kenan ana gana shi ba za su lasala ya koya mana darussa na wuri ya fara da mai mata ɗaya ana ji da ya fara da mai mata ɗaya mai sun zama da mata ɗaya ba ƙari shi aka fara koya karatu wannan darasi ya yi tsawon shekara ashirin da biyar annabi bai kara mata kishiya ba ta musu kaga ga wanda su rayu da mata ɗaya har mutuwa annabi ya taɓa yi ba zo ka da wani nasara ka ce da annabi ka yi koyi in shine ra'ayinka ko in kitu ala ta dulu fawahidata a qur'ani kenan a sunna kuma annabi ya zo da mata ɗaya bai mata ƙari ba dama ba kitaban ko sunnatan shine shari'a ba to ya tabbata kitaban ko sunnatan a qur'ani fa in kitu ala ta dulu fawahidata a sunna annabi ya zana mata daya bai kara mata kisha ba da aka yi ma sunnan saka biyu har tara su bai kara mata kisha daga aka rufe wannan shafin aka daga allon mai mata daya an gama masa darasu ya daga allo saura mai sun zama da mata biyu shi ya sa aurensa na biyu ba mace daya aure ba taki mata biyu aka aura lokaci dan darasin na waye na mai son zama da mata biyu ne ba gari shi ba yana so rak bai bai so ya kara shi ma ga karatu shi shi ya sa ma aka raba ɗaya bazawara ɗaya budurwa sai da suratu bintu zama sai da aisha to bayan nan kuma wanda suka zo alat tawali kaga sunnan ƙara mata fiye da biyu kenan har zuwa inda mu aka iyakance mana guda hudu shi kuma nasa hususiya zai ɗaura fiye da haka wannan shi sun ma suratu bintu zama sai suratu bintu zama al'amiriya duk da bai rubuta nan ba haka ne yar banu amir ce radiyallahu anha ana ji ko kaburat indahu fa arada an yutallikaha eh kaburat indahu fa arada an yutallika fa wahabat yawma hadi aisha radiyallahu anha ta yi ta yi girman shekaru a wurinsa to akwai lokacin da ta lura kamar yana shirin rabuwa da ita to tana jin tsoron kar a rabu da ita ita ta fi so da ita Allah ya tashe ta ranar lahira a matar shi sai ta ce ranar ta na kwanan aure ta ba sai da Aisha sai da Aisha tana yaba mata da wani kiwon to ganin mace mai karamci a ce mace kina da yadda miki kike zake daukar ranar ki na aure ki ba mata ban taɓa ganin kamar sau da ba ana jigo tana cewa wa qalat la hajata li fi rijal ni ban da bukatar maza ya rasulullahi wa inna ma uridu an uhshara fi zawjatika ina so ranar kiyama Allah ta shi ne a cikin matanka ne wa min khasa'isiha yana cikin khususiyar sayyida saudatu bint zamma cewa anna in faradat bin nabi sallallahu alaihi wasallam ta zauna da annabi shi kadai sallallahu alaihi wasallam ba da mutu khadijata bayan mutuwar sayyida khadijata sallallahu alaihi wasallam da shekara uku ta zauna da sallallahu alaihi wasallam awami shekara uku bayan mutuwar sayyida khadija wa kar matat sanata 50 wa 50 min al-hijra ta rusu ta shekara 55 zamanin wato buhari ta dan hadisi fi yanke ta rasu ita mijinta na farko sahabin manzon Allah ita saudatu sun yi hijira zuwa habasha tare yadda na gaya kuna sai da hafsa suna sun kone tsinu ko za ku asani ita ko mijinta na farko sunansa wato sakaran ibn amri al-amiri ana gana dan uwan suhailu ibn amr ibn al-abi uban su an tuna suhailu da aka rubuta jeje na hudaybiya da shi to dan uwan shi musulmi shi a lokacin da musulmi da hukun to shi dan uwan nashi musulmi shi ke auren yar babban shi saudatu bintu zama al-amiriya auren dangi aka musu sun kure sha suna yawan yin wannan ana ji so da ya zo rasuwa ya ce mata ya yi mafarki cewa in ya rasu a nan sana sun zai aure ta ya taɓa gaya mata kafin ya rasu so da ya rasu da ta yi ta kaba ta ƙari sai da aka biya ta rasu ya daɗe bai aure bai watanni bai ma magana wai sun rasu sai da kaulatu bintu hakimin ta je ta sami shi ya rasu lallai tun da kadija ta rasu ba ka magana aure ga 'ya'yanka mata na zaune suna buƙatar mutum mai kulawa da sauransu ka zauna ba iyali sai ce kamar wace da gani za a aura ke ko budurwa ko ba za aura yake kamar wace idan ba zaura ne matar sahibinka da ya rasu sakaran dan amur al'amiri idan ku budurwa ce yar sahibinka abubakar sai da aisha yake to shikenan je ki magana duka shi annabi sallallahu alaihi yadda waridat ilahiyya ke zuwa ko wani sallama ya shigo ba zuwan kansa bane in yi sai ba da wani shawara to ba daga wurin sa bane daga wurin Allah kul kullum min indillah inda wanda ya san wannan ma annabi ne da ba ki saka fara ji ko ko da tabar ce to shi kenan ki magana ta yi ta yi magana kuwa na saudatu babun ba musulmi ba ne shi zan ato a lokaci ya ce a to saudatu bintu ta ana ganin zamu a nan ko a lokaci ko ma musu tambayan akwai na wannan kana tafiya
tambaya biyu ne amma ya an amsa ta cikin magana daman abin da shekaran annabi sallallahu alaihi wasallam da yi tare da yana shekara nawa ne sai da tuna kadija shekarsa ashirin da biyar ita shekara ta hamsin ta girme shi shekara sha biyar lokacin da ake auren kuma sai da suka ƙara shekara goma bayan au- bayan bayan risala bayan su shekara sha biyar Na'am.
kafin risala su iya suka ƙara shekara goma bayan risala lokacin da ta rasu shekara ta sittin da biyar shi a lokacin shekara sa hamsin daidai na'am damar shekara sha biyar ya bata Na'am.
ta ba shi kai na'am ana gane wannan na'am sai ɗaya na ƙarshen eh, a cikin mata wanda su da sallam wace ce aka fi samun aka fi rawaito hadisai sai da aisha jama'a babu kamanta hadisai sama da dubu biyu da doriya na'am tana cin almu ita kaɗai ce mace ma take cin almu su wani biladi duk sauran maza cikin guda bakwai ɗin nan shidan duk maza ita kaɗai ce mace lokaci ya yi duk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum